أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر اغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin tsora tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba bayan kowace sallah ta la'asar a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba wanda yau shine ini na biyar a cikin wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da sha biyar ga wata na uku miladiya Isa dan Maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci Muna cikin suratul Araf, mun kwana daidai aya ta ishirin da shidda, yanzu nan za mu tashi kan aya ta ishirin da bakwai. Allah ya ce, Ya bani Adama la yaftinan na kuma shaitan.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون
Allah ya ce, Ya bani Adama, ya koɗe annabi Adam. Allah ya ce, La yaftinan na kuma shaitanu, kar ku bari shaiɗan ya fitine ku. Mana kar ku bari shaidan ya batar da ku, ya halakar da ku, ya kawar da ku daga biyar doka Allah subhanahu wa ta'ala. Kama a kharaja abawaikum min aljanna, kamar yadda ya fitar da iyayenku daga aljanna. Kun ga abin da ya hayyar da ya fitar da su, ya ruɗe su ne, ya tai musu siyasa, ya bi musu hanyoyi daban-daban, sai da ya gada ya samu biyan bukata ta gare su. to bahaushe ce gani ga wani ya ishe wani wajen tsoron Allah yanda kun ga yamu babanku to shine Allah ya ce ku kiyaye kuma kar ya bi hanyoyin da zai raba ku da wannan addini iri yanda ya fitar da iyayenku daga aljanna Allah ya ce yanzu wa anhuma libasahuma wanda shaytan yanzu wa anhuma libasahuma yana fisge tufafi ne daga jikin abin nan daga jikukuwan su liyuriyahuma domin ya nunna musu sau'atihima tsirecin su ma'ana ya yi yadda ya cire tufafi daga jikinsu ma'ana cire tufafi daga jiki shine ya yi yadda ya tilasta su ya tirsasa su da cin wannan itaciya sai da sun ka ci wannan itaciya to cin itaciya nan da sun kai shine sanadiyyar fitar da tufafi daga jikinsu to shine Allah ke karantar da mu Allah ya ce innahu yarakum shi wa iblis shedan yana ganin ku huwa wa qabiluhu shi da kabilarsa suna ganin ku min haisu la tarawun ta yanda ba ku ganin su magana suna ganin ku inda ba ku ganin su ma'ana su suna ganin ku eh, abinda Allah yake bi su suna ganin ku ko ba ku- ba ku ganin su ku kaga ko da kaida maluma sun ce innal aduwa idza ata min haisu la yura kana ashadda wa akhwafa duk maƙiyi iya kasance yana zo maka inda baka gani nai to wanda ya ban tsoro ya kuma ɗaukan matakai na ake yayi shi saboda yana iya cutar da kai baka ganin shi to shi ɗan haka ne yake kuma na kunga da Allah ya ce yanzu yau an huma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima babu sutura kamar Allah ya sanya ɗan adam a cikin addinin musulunci yana mai bauta ga Allah a cikin wannan addinin musulunci babbar sutura kenan to ɗebe tufafi daga jikinku shine ya raba ku da addini da yayan da ya raba mutane da addini to ya sai ya kare da su da ya bi hayyar da ya mai da mutum mai sabon Allah kala bai iya ba hayyar iya to shikenan ya kare da shi to haka ne ko da yaushe da yake to kuma malama sun ce ko dibi wannan aya sai an ka siffanta al'aura da an ka suna mata sau'atu sau'atu tunda Allah ya ce liyurihuma sau'atihima kaga an suna ma al'aura sau'atu malama sun ce li'anna kashfiha yasu'u sahibuha domin al'aura da an ɗebe tufafi daga mutum to wannan yana bakanta ran wanda an ɗebe ma tufafi to haka ne shaidan duk yadda za shi ya bakanta maka rai ka bar addininka wanda da musulmi da ya bar addini ne to ya shiga cikin tabiwa cikin damuwa to haka ne yake biya duk wata shari'a ta Allah yayin da zai sai ya muku kwaskwari ma shiga dai kun barta ko kuma kun bar sashe daga cikin shari'o'in Ubangiji, haka yake yi kuma bai aje makamai yaki. Shi yasa sai ku ga musulmi an sanya mai ƙiyayya da shari'a shi ta addinin musulunci. Yan daga cikin musulmi akwai da yawa wanda suke ganin kaza da an kace gaskiya an ɗan tsananta. Ina ma kaza ne ya kamata a yi. Sai ka ga ya mai da addini shi kamar wani abu ne na ƙauyanci. wanda bai kaba ko'ina kamata a ce ana bayanin shi ba. Musulmi ne da jin kumiya ya tashi bayanin addinin shi, ko kuma musulmi ne da jin kumiyar a ce shi musulmi ne. Musulmi ne lokacin ibada sai zai yi yana kumiya ya tashi ya bayyana ta cikin taron jama'ar da yake. Ai, ku kaga wannan fiskar shaidanci. Iya za abin da ya kamata a ce musulmi su yi alfahari da shi, ba abin da ya kamata musulmi su yi alfahari da shi kama addinin musulunci to sai zan musulmi ne yanzu gashi yana jin kuma ya bayyana addinin musulunci in wani taro ya hada su da wasu al'umma musamman masu hita kasashen waje bai son ma ya nuna shi musulmi ne ganin shi ka iya nuna shi musulmi ne za a saya cikin gidadawa wanda ba su waye ba ko ko wani taro ake yi to idan lokacin bayar da sallah ya yi a tsaye so a yi sallah to wannan taron ya yi mahimmanci da lokacin sallah da wani zai tashi ce jama'a ya kamata mu tsayar da taron nan mu yi sallah za a yi mai ca a ce kai ba ka gane ba wani irin aiki ne kan son ka bata mutane taro musulmi ne ha su ga duk wannan hizga shedan ne shine Allah ke jan kunnan mu la yaftinna kuma shedan kar ku suke shedan ya fitine ku fitinar da al'umma da shirya yake yi shine shi yadda zai raba su da addini ko shi yadda zai sanya musu kiyayya da addininsu ko ko sashi daga cikin dokoki na addinin musulunci yayin yadda zai sanya kiyayya gare su to Allah ka kare mu daga sharrin shaitan Allah ya ce innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi da kabilarsa mana shi da rundunarsa suna ganin ku inda ba ku ganin su kaga shaitan yana da zurriya daga cikin shaidannu aljannu su ne zuriyar shi domin Allah ce fa kana min aljinni fa fasaka an amr rabbi shi yana daga cikin aljannu kenan shine uba aljannu to akwai shaida akwai tawaga ta runduna ta wanda annabi ya ce kore yau shaidan yana kirawo rundunar sa ya tura runduna ta cikin bani adam kowane ya tayyana faɗa aikin da ya yi idan lokaci yayi wanda ya kamata kowa ya kawo refas ga ayyukan da yayi to sai a yi abi su guda guda kai me kai yau sai ce ban gushe ba ban gushe ba sai ni sai ya wane yayi kiyaya da wani sai a ce kai kai da sarwa kai ho wai ya ce ban gushe ba sai ni sa wane ya kashe wani ce ko mage wani ya ce ban gushe ba sai ni sa wani ya zina ko mage wani ya ce ban gushe ba sai ni zuga wani da mata ta ya rabu da ita sai ya ce to kaje haka yayi to kaga duka kullum haka ne kuma kullum haka ne yake turo su a cikin al'umma to shi da Allah ya ce mu kiyaye su to ya ne mutum zai gane cewa shaidan ya yi tasiri gare shi ya ne mutum zai gane cewa shaidan ya hallaro mishi shi ne da kaji an fara sai ya ma wasu wasi to shaidan ya hallaro maka saboda Allah ya ce su suna ganin ku ko ba ku ganin su shi ne annabi ya ce shaidan yake zo ma ɗayanku sai ya ce maka waye kaza wane ne ya halicci kaza yana tambaye ka kana ba kanka amsa sai ya ce sai ka ce Allah ne ka sai irin wannan tunani na so mutum kana zamne sai tunani ya taso maka kai Allah shi ne ya kaza Allah shi ya halicci kaza Allah shi ya halicci kaza to annabi ce shedan ne yake son mutum yana tambayar kana ba kanka amsa wa halicci kaza ka ce Allah ne wa halicci kaza Allah ne har ya kai inda zai maka barambara ma yace to shi Allah wa ya halicce shi ko tun can da da babu Allah da ana to kaga annabi yace shedan ne sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to haka ne yake zo mutane shi yasa ba son keɓanta in dai ba keɓanta ga mai zikirin Allah ba in zan keɓanta da zaka zaka zikirin Allah ne to wannan keɓanta ta yi amma mutum ya keɓanta ya ce shi rasta ne shi ya son zama shi dai in dai ga faken ta ba to shi kenan bai son hira da kowa to shi dan na abokin shi nan ho yana ta cika ta ne yana kwashewa da ka da ka ga kunna ya dan taba to ya mai ya sa ya mai wani tunani ne lalan tunani kai lamarin gawa al'amarin gawa ko iske gaske ne ko kai lamarin gawa kwakwalwata ta gaza ba su ce bai idan ta bari in gani to shi dan gaba ya halaka shi amma in keɓanta ta ta zikira Allah mutum ka keɓance ka ta ambaton Allah kamar yadda annabi ya faɗi ya ce daga cikin waɗanda Allah zai sai yawa cikin ino al'arshi ranar da ba wata inuwa sai ino al'arshi akwai mutumin da ya keɓanta yana zikira Allah sai da zubar da hawaye to kaga wannan ya keɓanta ne saboda zikir Allah amma mutum da zai keɓanta shi ɗaya ta sai ya mai wasu wasu sai ya halakar da shi Allah ya kare mu daga sharrin shaitan Allah ya ce inna ja'alna shayatina lalle mun sanya shaitannu su kasance awliya lil ladina la yu'minuna su kasance majibin tallamar wanda ba su yi imani ba sune masoyan su shi yasa Allah ya ce wa idza fa'alu fahisha su majibin tallamarin shaitan masoyan shaitan sune yayin da sun ka aikata wata alfasha abin da yake sabon Allah zinace-zinace ko abin da ya kama da wannan ko tsafi ko shirka dukanan ya kumshi alfasha tare da cewa akwai lokacin da kalmar alfasha take ba da ma'ana laihin da yake karami kamar da zamu gani aya ta gaba amma na alfasha yana ɗauka kowane irin laifi ko da kashe rai ko da tsafi ne ko da kahirci ne ko da zinace ko da gigara ne duk wani da yake na alfasha na sabon Allah to yana yana doka alfasha nan to shine Allah ya ce wa idza fa'alu fahisha su masoyan shedan majibin tallamarin shedan sa'ilin da sun ka aikata alfasha qalu sai su ce wajadna alaiha aba'ana ai wannan abu da muke aikatawa mun tarar da iyayenmu ne akai ko da bautar gumaka ne ha da za a ce musu ji tsoron Allah su bari su kare ta Allah shi dai sai ta sun tarar da iyayi suna yi wa inna ala asarihim muqtaduna da hayya su zamu koyi duk abin da suke yi sai ce uwaye sun tarar da su suna yi to kaga masu bautar gumaka masu cewa sun tarar da iyayensu akan wannan kaga shirka ce sai Allah ya kere ta da sunan albasha da an ce su bari an kai musu wa'azi an kai musu nasiha sai su ya tuntarar da iyayensu aka yi. To, laifi mafi girma, sai su ce, Wallahu amara na biha. Allah ya muna ma umarni da wani. Ya Allah ma ya muna umarni da wani. La haula wala quwwata illa billah. Allah ya ce kulce da su, inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah baya yin umarni da alfasha. Allah baya yin umarni a kahirce mishi. Saboda ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni ayi alfasha ayi sakon shi Allah ya ce ataquluna ala Allah ma la ta'lamun yanzu shin kuna faɗa ga Allah abinda ba ku sani ba yanzu da za a ce ku kawo aya inda Allah ya muku umarni wannan babu aya kawai kuna kirkira ƙarya ne ga Allah abinda ba ku da ilimi akai to ga abinda dai ubangiji yake umarni akai shine yace wal قل أمر ربي بالقسط mm.
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين Mm.
كما بدأكم تعودون Mm.
فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة Mm.
إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله Mm.
ويحسبون أنهم مهتدون To wannan kiran ƙarya da sun kai ga Allah na cewa alfashar da suke yi Allah ya umarni da wannan, ma'ana kenan zancensu shirka da suke yi Allah ya umarni, kashe kai Allah ya musu umarni, zira da suke yi Allah ya musu umarni, duk wani aiki na samun Allah suke cewa Allah ya musu umarni. To sai Allah ya ce a ba su amsa, kulce da su, amara rabbi bil qisti. Zanta a ce Allah yana yin umarni ga alfasha ba haka bane. abinda dai ubangiji yake umarni amara rabbi bil qisti ubangiji yana yin umarni ne da aikata daidai da aikata da'a gare shi da yin biyayya gare shi da yin adalci cikin zance ko hukunci abinda ubangiji ke umarni kenan a bana gaba wa aqimu wujuhakum kuma ubangijinku yana muku umarni na ku miƙar da huskokinku inda kulli masjidin a gurin kowane masallaci amma ibn kasir ya ce inda kulli masjidin ma'ana ubangiji abin da yake umarni kowace al'umma ta bi karantarwar manzonta mana tun daga zamanin annabi nuhu Allah yana yin umarni ga al'ummomi su bi karantarwar annabi nuhu haka ma annabi hudu da Allah ya turo shi abinda ubangiji yake ma mabiyan shi a umarni al'umma ta umarni shine su bi annabi hudu haka annabi salih haka an- duk har a zo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana ubangiji yana umarni na cewa abi da ayi da'a ga annabi abi karantarwa annabi shine wa qimu wujuhakum inda kulli masjid ma'ana ku miƙar da huskokin gwajin ku miƙar da jayoku wurin umarnin annabi abinda annabi ya muku umarni akai duk abinda ya karantar da ku ku miƙa wuya ku bi abinda ya karantar da ku wad'uhu kuma ku kasance masu bauta ga ubangiji mukhlisina lahu dini kuna masu tsarkake addini domin shi yace saboda abinda yasa Allah ya kawo wannan aya saboda kuma duk ibada da mutum zashi yi karkashin kowane annabin shi in an ka rasa sharuɗa biyu har kuma aikin banza ne shi yasa bayan Allah ya umarni na yace wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin kaga nan mutaba'a ta shigo ma'ana kowane kowane al'umma ya bi mi ya bi manzon sa ma'ana kowane mutum ya bi manzon da Allah ya turo mai zamanin sa kamar mu yanzu al'umma ta ƙarshe abinda aka yi mana umarnin mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to biyan annabi kawai baya kan mutum aljanna sai an samu kuma ikhlasi abin nan da annabi ya koya ma kai to kuma za ka yi ne domin Allah yalla mun fahimta su ne sharuɗan karɓa aiki a samu almutaba kuma a samu al-ikhlas yace shi yasa Allah ya hada su cikin aya guda da Ibn Kathir su ne sharuɗan karɓa aiki bayan mun bi annabi kuma wa abin nan wada'uhu mukhlisina lahu din a samu ikhlasi duk abin da zamu yi mu yi domin Allah ne yalla mun fahimta yanzu sallah ba annabi ya koya mana ita ba to yanzu ga sallah kana yi sai zan babu ikhlasi aikin manza ne kaga kai koyi da annabi na sallar da yace kai to amma ikhlasin nan da babu Allah baya karba zakka aikin haji azumin da muke yi ke duk ibada duk ibada wadda annabi ya koya muna da an rasa ikhlasi aikin banza ne shi yasa ayan ma sai ta zo da wannan sharuɗa su ne sharuɗan karɓa aiki wa qimu wujuhakum inda kulli masjidin ma'ana ana nufin kowane al'umma ya bi manzon shi ha ha a zo ga manzon ƙarshe annabi Muhammad mu bi shi to bayan mun bi shi kuma a sharadi na biyu wada'uhu mukhlisina lahu din dole mu tsarkake ubangiji ga ibada ibada da annabi ya koya mu ne zan domin Allah muke yi Allah ya ce ku sani kama bada'aku kamar yanda anka soma halittarku asalan halittarku Allah ya halicce ku ne da ƙasa kullukum min adam wa adam khuliqa min turab inna masal isa inda Allah ka masal adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to shi Allah ce kama bada'akum kamar yadda an ka soma halitta ku harkon halitta ku asalin halitta ku daga ƙasa ne ta udu da kuma can za ku koma asalin ku za ku koma shi yasa idan mutu ya mutu a bin na rami a sashi a gina rami a sashi babu kuma yadda ya dacewa gare shi kamar ramin nan ko duniyar ta taɓa da tarihi saboda wani matsayi ne a ce ba a binne shi sai dai a rataye shi duk inda an kai da mutum inda ba binne shi na an kai ba to ai kaskanci na gare shi dan sai yayi wari sai ya an fara gashiya da shi amma binne shi ne kawai za a iya zai yayi daidai da yanda ya dace amma duk wani kwaskwarima da za a yi a ce saboda shugaba ne saboda kaza ne ya kamata a rataye shi ko a yi mai wani za a sa shi duka an rage mai matsayi ramin nan ƙasar ta yadda ta dace da shi a sa shi kisa Allah ce alama jahal arda kifatan ahya wa amwata shin ba mun saya mu ƙasa ga ta nan yalwatatta ahya arrayayun ku wa amwata da matattun ku ta ishe ku rayayu ga mu sama matattu suna ƙasa kuma nan ne kawai za a sa mutum ya dace da shi to shine Allah ce kama badakum ta'udu kamar yadda Allah so ma halatta ku da ƙasa haka za ku koma cikin ta Allah ya ce fariqan hada to lokacin da manzannin sun kaso wannan shi ke wannan bayani na ibn kasir shi ne lalle bayani wanda ya dacewa da ya ce wa ƙimu wa juwa inda kulli masjidin ya ce gashi fariƙan hada da manzannin sun ka zo musu fariƙan hada an samu al'ummar da ta shiryu kowace al'umma an samu da ta bi manzanta ko da dai kaɗan ne ce ta dai bi manzanta abin da manzan da Allah turo mata wa fariƙan haƙƙa alaihim balala kuma wata tawaga wata al'umma kalmar bata ta tantanta ta tabbata gare ta dan ba ta bi manzanni ba haka sun ka wanzu a cikin bata Allah ce innahu muttakhadhu shayatin awliya wadanda sun karbi shaydannu sun kasance su ne majibin lamarin su kamar aya wadda mun karanto gaba Allah ce inna ja'alna shayatin awliya lillazina la yu'minu kuma gaba to shi ne Allah ke karantar da mu innahu muttakhadhu shayatin awliya waɗannan da sun karbi shaydannu sun ka zan su ne majibinta lamarinsu, mana sun ka bar bauta ga Allah, sun ka bar ɗa'a ga Allah, sun ka riƙi wasu koma bayan Allah, Allah ya ce wa ya hasabu da annahu muhtaduna kuma zaton suke yi, tsammani suke suna akan shari'a. Tare zuwa akan bata suke, amma ganin suke daidai suke. Saboda haka ne, duk wanda shaidai ya ƙawata ma aiki ne fara'ahu hasanat, sai ya nuna shi daidai na, daidai na shi ke. yanzu kai da akan tauhidi sai ga kai ba daidai kake shi da akan bata shine yake a daidai Allah ka kare mu na'am
ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tufsifu إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون to wannan ayoyi sanadiyar saukar da su da Allah ya yi kamar da Abla ɗan Abbas ya ce, Da zamanin jahiliya, mata tsirara suke ɗawafi, mazan ma tsirara suke ɗawafi. Wani sharaɗi ne ko wata doka su shugabannin maka sun ka sa duk bako idan ya zo zai aikin hajji nasu na jahiliya to tohan da ka so da su ba za ka yi dawafi da su sai dai ka ɗauki hayar tufafi saboda mi sun ce ai tufafin da ka zo da su ka sami ubangiji da su yanzu ka kewaye ɗaki ne da su sun san ɗakin Allah ne mana sun san ɗakin Allah ne sun sani shi yasa ba a kewaye ɗaki da tufafin da ka zo da su sai da ka ɗauki haya kaga yan baka da kuɗin ɗauka haya dole ka ɗebe tufafi ka yi zindira Allah ya zindira malam an mata in ba su da kuɗin ɗauka haya zindi suke ɗauka zindi suke ɗawafi sai a bar sai lokacin da ɗan duhu ya shigo da maraici sai a keɓance musu lokacin su su yi amma kuma akwai maza nan haka suke yi malam ta Allah turo annabi ya tarar da wannan jahiliya to sai Allah ya saukar da wannan ayoyi wa azzana mu'adhdhinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya turo mai shela ga dan shelan annabi ya zo bakin ɗakin ƙaba yana daga sauti yana daga musu sauti yace Allah ya tufa bil baiti uryana kamar yadda zamu ga cikin suratul tauba surar bayanai daga yanzu nan kar wanda ya sake tawafin ɗakin Allah tsirara sai an sai doka an haramta amma Allah da tawafi zan dai ake yi amma maluma tafsir suke ka baitoci karshe wannan aya da kuma hadisi na Abdullah da Abbas yace sai ga mace tana tawafi malam ta sa hannuwa ta ruhe gaba gare ta ga abin da take faɗi al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu yau ho gashi abin ga da ke boyo sashen sha bayyana koko dukkanin shi ma ga sha bayyana fa ma bada minhu duk abin da kun ga ya bayyana na al'aura fala uhilluhu ba wai mu halatta shi bane da zina dole ce ta sa kenan ba cikin sauran su ba dole ne ta sa shi yasa maliya sharhi wannan baitocin nasu yace abinda suke nuhi innani la ubdi aurati ba wai na bayyana al'aurata bane bi qasdil abin nan fahsha'i da manahu alfasha ba shi an manahu ta ba mace tana dawafi tana hadu wannan ba wai na bayyana al'aurata bane da manahu alfasha wa inna ma ubdihi li hajatin na bayyana al'aurata ne saboda lalura, dole ce tilas, wahiyya Allah a tsufa, bisi yabin a zanabtu fiha. Lalura shi ne gashi, na cewa an sayi doka, ba za ka yi ɗawafi ba, ko ni ba zai yi ɗawafi da tufafin da nisa ba Allah da su ba. Dole ta tasa, dole mu a samu ɗebe su, mun fahimta. Sai ta ce, duk da wannan fala'ubihu li ahadin ayyan zura ilaihi ƙasudan, ba halitta ba ga kowa ya ce ya kalli al'aurata da manufa ko ta fasikanci ba fasikai ba muke, dole ce. Kaga tilasta su ne hanki, wallah malar jahiliya, jahiliya da kuke gani, mu yi godiya ga Allah da ya fahimtar da mu addinin musulunci. Wallah zamanin jahiliya babu yadda bayi. Bayu ho mutu yake sowa, ya meshe su mazinata don dai a bashi kuɗi sai da Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum ala al-bikha'i in arana tahassana li tabtagu arad al-hayat ad-dunya wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'da ikrahinna ghafurur rahim kaga bayu ma tilasta su ake yi tilasta su ne ake yi zina to su ma waɗanga da ake tilasta su su yi abin nan dawafi zindir ai ba suna so bane tilasta su ne ake yi babu yanda sun ka iya saboda mace ta zan kayan gado dole a yi mata a karya ta babu gaba babu yadda ta yi hatta gado ai gadon mata ake yi sai da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la takrihu aminana la yahillu lakum an tarisu nisaa karhan kaga baya halitta gare ku ce ko gare mata akan tilas ba su so kaga duk wannan abuwa tilasta su ne yake a tilasta suna so ba su so da ma'aifin mutum ya rasu ko shi kawai yake ɗebewa duk wadda annan ta zanta shi iya ga dama ya sayar da ita, iya ga dama ya aurar da ita, iya ga dama shi kwanci ne kawai. Tashi ce, kasan dai dabbanci ne wannan, dabbanci ne. Haka ake yi, tilas ne, tilasta su ne ake yi. Allah ka sa mu gane to da Allah ya saukar da wannan aya Allah ya hane su Allah ya ce ya bani Adam ya ku diya annabi Adam khuzu zinatakum ku riki kawakku inda kulli masjidin a wurin kowane masallaci mana inda kulli salatin in ga wannan aya tana karantar da mu duk idan musulmi za su sallah ana son su riki kawa sai yo shiri bai dace ba sai in za mu taya wajen wani miti wani taro nan ne muke yin kwalliya mu kure a daka Eh, amma in za a masallaci duk yadda mun ga dama haka muke tahowa. Allah ya kamata mu kiyaye. Umarni ne wani Allah. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ku riki kawakku a wurin kowane masallaci. A wurin kowane masallaci ne inda kulli salatin. Kowace sallah idan za ku yi. Khams salawat ko sarun nafilfili. Yanzu gashi ana tarawih, kar ka zo masallaci da wasu tsagaggin tawahi da maskin su da komi. Bai dace ba. To balantana khams salawat da ake yi, ya kamata mutum ko garaji yake ko aikin matsi yake yi to wannan lokaci na sallah ya yi hankuri ya tilasta ma kanshi dole ya bada dama sai an hankurtar da rai ka hankurta ma ranka ko ce sallah ka keɓance mata minti goma lokacin sallah mazo ka tsaye da aikin nan ka ko babu dush gare ka dai ka yanda za ka ɗan wanke jikinka ka sa tuwahi na kwarai ka to ka yi sallah in kai sallah ka koma zuwa ga aikin ka ka ɗebe ka ci gaba da aiki amma ba ana kiran sallah daga su dai ka wuce ke kana ƙari da cikin laka ka wanke jiki ka to da dabar dabar wannan duk kuskure ne ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah yanzu shi wanda zai da garage ke ko da wurin aiki ne ya huce ke masallaci da a kaddara a kaddara cewa ne za a yi ga wani ta ya fakin shugaban garinku ɗaya daga cikin shugabannin ka ya ce yana son ganin ka fito ku gana Allah ya kake gani wallahi ya shiga kuda shafshafshaunar shi amma tun da wajen Allah na zashi dai wannan muna cin amana kawunanmu sabbin in za su masallaci tafka ado suke yi saboda wannan aya umarni ne umarni na aiki da wannan aya ko zo zira ta kuma inda kulle masjidin haka mata cikin gida in za su sallah gidajensu su ma su rika shiryawa kira ce duk hijabin da an ga dama a ɗauko a yi sallah da shi wani ma hijabi da abin hura da bulbuli na yara da komi sallah ce za yi wani hijabi yana ga sau da an ga amshi da bakin saniya to haka wasu rigunan da muke zawar su masallaci mu ma wata riga da ka gani ka san dai balantana sallar su bahin doguwar riga da guntu wando doguwar riga da guntu wando shikenan ya kamata mu zan kiyaye wallahi umarni ne na ubangiji umarni ne na ubangiji khususi na tako inda kulli masjidin ku riki kawa ku shirya ko ji sallah Allah ya ce wa kulu washrabu ku ci ku sha wala tusrifu kar ku yi banna ku ci ku sha kar ku yi banna kaga cikin ci da sha da sai ya tufafi ana yin banna ka dumga tufafi ga maza namiji ya dumga tufafi har suna jan ƙasa wallahi ɓanna ce kai annabi ya ce duk wanda yake jayya tufafi ne saboda takama wai saboda kana da kuɗi ayyuma shadda tana jan ƙasa ko kana wando har yana jan ƙasa annabi ya ce duk wanda yake jan tufafi ne saboda takama wallahi Allah baya kallon shi inna alkiyama Allah baya kallon shi inna alkiyama annabi ya ce wandan mummuni rai mai kwagwari in ma kun kasa ku kashi baki idan sawu in ji annabi shi ne wanda mummuni ha duk mai take wando ne ba wanda mummuni ba ne wannan na ‘yan fakaka ne to annabi yana wannan bayani ummu salama matar shi ta ce annabi mata ha annabi ce mata ta sayya tufafi su sha ƙasa bakin shibiri guda taƙa guda ta ce ma annabi ai taƙa guda ana ta yi ana ai ganin ƙwagwari to annabi ya ce kamu ɗaya mace in ta sako hijabi ko kamu ɗaya sha ƙasa ba ta lahi ga Allah ko cikin shara ta biya Allah zai tsarkake shi to amma sai an ka canza bisa lil zalimina badala mu na mu gajan kasa na mata su ku sun kage la haula wala quwwata illa billah Allah ka gyara halayen mu to shine Allah ya ce wala tusrifu kar ku yi banna innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son mabannata Allah ya ce kul man harrama zinatallahi ka kana ta ko Allah ya ce kul ce da su tuna an komo ga su waɗancan masu hana mutane dawafi da tufafinsu mutum ya to da garinsu zai dawafi ku hana mai dole ne kun tilasta sha ɗauki tuwayen haya to Allah ce ka karantar da su masu hana tufafi ce da su man harama zinatallahi wane ne ya haramta kawa ta ubangiji alladhi akhraja lil ibadi wanda ya firka sama bayonsa ai mu bayani jiya tufafi sanadiyar ruwa ne Allah yake firka samu nasu ai tufafin kada ga sunan kala kala ko ba ka ba Allah ce wane ne ya haramta tufafi wanda ya firka sama bayonsa ma'ana wane ne ya haramta mata su zo su yi dawafi da tufafinsu ke sa kaga wannan faɗi wannan aya sai ya sa mata in sun gaza su da tufafi ne wanda sun ka saba da su sai dai ba a son su tabka shiri wanda za su ja hankalin mazaizai kar su ƙetare iyaka amma su zo da tufafinsu wanda shari'a ta da su da wafinsu maza ku ku ga yadda an ce muku ku sayya wannan ihramin to amma a ce a ɗebe su dole sai an ɗauki hayar tawahi in ka zo da tawahin ka ba za ka yi da su ba Allah ya ce wane ne haramta wane ne kaga ana tambayar su duk ƙarya ce ga Allah Allah ya ce wa tayyibati min rizqi da kuma dadada min rizqi na daga abincin da Allah ya azurta ku da shi wa haramta babu wanda haramta to kuma wannan aya har yanzu wanda Allah ya wadata sai su yi godiya ga Allah in Allah ya wadata ka ba a hana maka ci mai kyau ba ka sha mai kyau ka daura mai kyau ka shiga mota mai kyau ka yi gida mai kyau ka aure mace mai kyau mai addini ba ba hana ba ba hana ba amma kar ya zan wannan abubuwa su shagaltar da kai daga lahirarka abu na biyu kuma kar ka yi sake wannan abubuwa su ja ka kana izgili ga 'yan uwanka in ka yi haka nan ka yi halaka amma na ka ci mai kyau ka sha mai kyau Allah ne fifita wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizqi ba wai shi ne zuhudu ba Allah baka kuɗin da kana iya ka ci kaji zabi ka yanke raguna cikin gida a ce a yi a wadatu ka ce zuhuru ne ka sa mutane ta cin garugo ko tuwon dawa kawai babu wani ba zuhuru ba ce a ci mai kyau a sha mai kyau Allah ya dada amma banda banna banda bazzaranci kuma cikin wannan a riƙa ba masu haƙƙi haƙoƙi makwabta an kai a kai musu su ci annabi ya ce wa Abu Zar al-Ghifari idan za ka yi ruwa gidanka, to ka daɗa miya, abin da ka daɗa ruwa don dai aka yi makwabta. A daɗa ruwa don aka yi makwabta, ai wannan karin magana ne. Wanda ruwa na zai ƙara shi ɗan ƙara ruwa, wanda ko yana da hali ya ƙaro a ƙaro sayayya, da aka yi makwabta su ci. A gani, ka samu lada mai yawa, amma wani bai cin balle makwabci ya ci. Wannan dukiya ta zan azaba. duk dukiyar da mai ita bai moriya da ita bai ci mai kyau ya sha mai kyau ya sayi mai kyau gida ne ba a ci mai kyau a sha mai kyau makwauta ba su gani to wannan dukiya azaba ce wallahi azaba ce duk dukiyar da ba a wadatuwa da a ci mai kyau a sha mai kyau azaba ce dan gashi Allah ce kul man harama zinatallah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizqi babu wanda ya haramta wannan abinda ba a so kawai wannan su shigar da kai daga bauta ga Allah Allah ka samu gane. Allah ce, Ƙul hiya lillazi na amaru, bar ma ka shi in ji Allah. Hiya, ci mai kyau, sha mai kyau, duk wasu abubuwa na daɗi na burgewa, lillazi na amaru fil hayati duniya, na masu imani ne rayuwar duniya. Wallah duk wani abuwa da kuka ana moriya da su malam. Duk wani abu mai ɗauka hankalinka, in dai Allah ya ba ka gane da kahiri, kana da kuɗin ka saye shi, kar ka haramta ma kanka. dama asalin naka ne asalin naku ne yalla mun fahimta duk abubuwa na ci gaba da kuke gani kahirai suna amfani da shi in dai musulunci ku bai haramta muku shi ba ku saye shi ku yi amfani da shi asalin naku ne bahaushe ce albarkacin kaza ne a dangane ga cin ruwan kasko a yi yanzu da misali da an ka zuba ruwa da kasko kana da ki kana kiyon kaji ka zuba musu ruwa saboda saboda kisa kina ka zuba musu ruwa saboda kaji ne amma saboda albarkacin kazin nan sai kiske zaka sha shine Hausa Bahaushe kenan karin magana Bahaushe to albarkacin masu imani ne kahiri ya ci mai kyau ya sha mai kyau wallahi albarkacin mai imani ne to shi sai mai imani in yana da dukiya ba harafta mishi ba amma kar ya mance da haƙƙin masu haƙƙi yana mun fahimta in kana kula da haƙƙin masu haƙƙi to in kana son ka sai mota da duk duniya babu mai irinta ko cikin Nijar babu mai irinta babu yadda ce ma haram ne ka gina gidan da babu mai irin shi in dai ba kamar ce da haƙƙin wanka da haƙƙin ubangiji ba to abin da abanna wasu su mance da haƙƙin masu haƙƙi ya mance da haƙƙin ƴan uwa ne ya mance da haƙƙin addinin Allah sai dai haƙƙin shi ne kawai ya sai to kaga nan sai a zargi mutum kuma shedan sai ya samu shiga sai ya shagartar da kai sai dukiyar ni'ima sai ta zan ni'ima kaga dai yanzu mutum Allah ya wadata shi ga daki ne ga sayi ga matala mai kyau ga komi duk iya kwanta bai samun sallar subahin da Allah ni'ima ta ko ni'ima ni'ima ce shedan sai ya shiga nan ma saboda annabi ya ce shedan yanda yake yi idan mutum na kwana yanda ka san uwa na daddaba da tana duddula shi kwana wallahi haka ne shi da yake sai na cewa cigaba dare akwai dare da yawa akwai dare da yawa cigaba cigaba saboda baka ba da haƙoƙi masu haƙoƙi sai shi dai ka talance ka kaga abin heza azaba to amma inda mutum na ba da haƙƙin Allah yana ba da haƙƙin bayan Allah to duk ni'imomi da yake ciki ba su shigartar da shi sai dai su ƙara mai ƙarfin biyayya ga Allah Allah ka samu dace to shi Allah ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya ce da su ci mai kyau sha mai kyau dukkan masu imani ne cikin rayuwar duniya khalisata yawmal qiyama kuma alqiyama yake bata da su nan duniya albarkacin su kahirai su samu amma lahira khalisata yawmal qiyama yake banta da su tan lahira kahirai ba su da wannan yalla mun fahimta mun gane fikin ayar kenan duniya akwai bambanci tsakanin duniya da lahira shi yasa suratul fatiha sai ta karanta da kai wannan misali kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim kaga akwai bambanci da arrahman da arrahim owayen mu da kakannin maluma dan ce arrahman sai ce mai gaman makyauta duniya ya ba kahir ya ba mummuni haka ne arrahim me ke banta menana me ke banta kyauta ya ba mummuni ya kyale kahiri haka ne kene rahama ita duniya ar-rahman rahama ce domin ya ce wa rahamati wasi'at kulli shay'in rahama ta ta yalwace kowa da kowa har kahiri yana cikin rahama to amma kalma ta ar-rahim ta ke banta ga mummunai domin ya ce wa kana bil mu'minina kaga ce rahima bai ce rahmanu ba rahima game da mummunai rahiman tausaya musu ke su dai lahira kenan amma kaga duniya kowa har kahiri ƙarshen da ma sai ga kahiri ya yi ka ci mai kyau ya yi ka sha mai kyau saboda ba shi bane an ma'auni na cewa in Allah ya mutum haka yana so ne ba shi ne ma'auni ba lahira can ne ma'auni in Allah ya sanya ka gidan ni'ima darus salam wallahu yad'u ila daris salam da Allah ya saka aljanna to yana kaunar ka yana son ka amma duniya babu ta cikin ma'auni dan kaga mutum ya kwa kuɗi ka ce kai Allah ya so ne ya da kowa ba ma'auni ba ne ma'auni shi ne imani in Allah baka imani to yana cikin kana cikin masoyan Allah Allah ka ƙara mana imani Allah ya ce ka zalika nufassilu al-ayati haka muke rarrabe ayoyi a gane su wadih dalla dalla Allah ya ce li qaumi ya'lamun da mutanen da ke da sani dangane da ubangiji na'am
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah ya ce, Ka karantar da su, su masu ƙirƙira ƙarya ga Allah, suna haramta abin da Allah ya halitta ko su halitta abin da Allah ya haramta, sun ka garwaye al'amari. Allah ya ce, Kulce da su, Inna ma harama rabbi alfawahisha. Abin sani kawai, Ubangiji na ya haramta alfasha, ma zahara minha wadda ta bayyana daga alfasha, wa ma batsara da wadda ta kuya. Tunan alfasha, kun ga karatunmu na baya alfasha yanda suke doka idan mutum ya yi zina da ɓoye ba ta da laifi sai iya ya bayyane sai Allah ya kire ta alfasha mun fahimta kuma ayat da mun karanto dazu wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha ba wallahu amarna kaga nan alfasha ya kumshi dukkanin hatta kaba'ir zunub to amma nan alfashar da ake nufi wadda baka aikata ba kamar misali kallo misali kallon mace an mutu ya koma dan shawarta da ɓoye na kallo cikin mutane ya kalla kuma shi ɗaya ya ɓoye ya kalla kaga alfasha ce wadda ta bayyana da wadda ta ɓoya kaga nan bai kai da aikatawa ba shi yasa ina son ku fahimci ita wannan aya yanda an ka jeran to zunubai ga mai yar dama dama ga na sama gare ga na sama gare ga aka da babba mun fahimta ko to na alfasha wadda ake nuhi irin kallo dubi magana ba a kai da aikata zina ba to shine Allah ya ce Allah ya haramta irin wannan alfasha ta bayyana da ta koyi yanan kalle kalle mutum ka kalla cikin mutane ko kai ɗaya ka ɓoye ko irin masu kallo ga mutum ya shige cikin dara ashe saksi ne yake ta kallo cikin wannan haramun ne Allah ya haramta wannan alfasha ta bayyana da ta ɓoye wanda zaka kallo cikin mutane ko wanda zaka ɓoyewa ka kalla duka Allah ya haramta to nan wal isma da aikata zunubi shi aikata zai shine ka kai ga yi to kaga yanzu da kallo da yin zina wahai girma kaga ya yi girma ko ba haka ba to sai na sama gare shi wal bagaya da zalunci zalunci Allah ya haramta zalunci shi ko zalunci shine haƙƙin wani kame shi shinaka kamar haƙƙin mutum sai ka yi musharaka da shi ciki to sai yanzu shi ko albagayen da ake nuhi nan bai zai da haƙƙin ba a kan haƙƙi ba matan mutum ba mata ka bace sai ka ce dole yadda mijinta yake mu'amala da kai ma kai mu'amala da ita dukiyar mutum ba ta ka bace sai ka ce dole yadda mai dukiya da shi kai ma haka za ka yi zalunci ne duk wani abu wanda za haƙƙin mutum ne kake so dole sai ka mai shirka ciki sai ka mai sai ka musharaka ciki zalunci ne to amma duk girma wannan zalunci bai kai da shirka ba shi yasa sai an ka aza laihi wanda ya girma Allah ya ce wa an tushriku billahi haka Allah ya haramta ku yi shirki ga Allah nan da mutumin da yayi ma mai mata shirka mun gane shirka mun gane shirka ko da wanda yayi ma Allah shirka wahilahi dan yanzu in kai ma Allah shirka kamar ka haɗa bawa Allah ne da Allah, ta gwanin bulahi ne, ka nuna duka ɗaya ne, ta yadda ita ma waccan mace ta jawo ka ko ta jawo shi, ta daidaita shi ya zan abokin shirkan mijinta. Ka gaba bulahi ne, saboda annabi ya ce, duk wanda ya zina da matan wani, to alkiyama, tun ma cikin kabari, rabin azaba da za a yi ma al'umma annabi. to za a yi musu ita shi da ita wannan mace inda ba su tuba ga Allah ba to kaga shirka ce ko ba haka ba amma ya kai daidai da laihin shirka ga ubangiji shirka ga ubangiji ya hime ya hi girma to sai laihi wanda babu kamar shi bayan Allah ya ce wa an tushirku billahi ma lam yunzil bihi sultana abinda Allah bai sabkar da hujja da dalila kai ba sai Allah ya ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu sai kuma babban lahin shine kai ku faɗa ga Allah abin da bai faɗi kaga duk lahin shirka bai kai da alƙawlu Allah bila ilmin ba saboda misali Allah ya tsare yanzu gashi muna da'awa kuma kuna ba da haɗa kuna saurare kaga abin da zamu haɗa muku ƙarshen ta in yanzu abin nan ba Allah ya ce mutane za su kama su aiki to kaga misali ba ɗai bane da laihin da mai shirka yayi shi shirkar da mai shirka ya tasha shi ne shi dai to shi ku alƙawlin Allah bila ilimin ya shahi al'umma gaba ne. Don kuna cewa Allah ya ce kun ba haka ba ne. Shi yasa laihi mafi girma shi ne a faɗa ga Allah abin da bai ce ba. Shi yasa Allah ya cewa man azlamu mimman iftar Allah ya kafe. Haka Allah da ta faɗi ayoyi da yawa. To kaga laihi ne mai girma duk girman shirka bai kai da wanda laihi. Shi yasa malama sun ce haka ne an kashe rantu. ga laihi ga wanda ya yi shi girma ga wanda ya yi shi girma ga wanda ya yi har an kai da mafi girma shine wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun haka ku faɗa ga Allah abinda ma la ta'lamun abinda ba ku sani ba ba Allah ya ce ba ku san Allah ya faɗa haka ba sai ku ta faɗi yasa Allah ka kare mu da kirkirar ƙarya gare ka kaga ko annabi ka kirkira ma ƙarya akwai hadari annabi ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan ba ni ne faɗa ba ya ce annabi ya ce to deja ai mai masauki cikin huta ta rage ya riƙi ya zaɓi kujerar zai zama hutar dai zai zamna ciki to ya zaba mu kai ne shine falata bawwa maqalu minan nar ya zaba mu kai ne wurin zama cikin huta to ina da mema Allah kariya Allah ka kare mu Allah ka kare mu ne kamata mu dakata sai kuma tafsirin dare insha Allah sai mu dora kan aya ta 34 wa likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'ata wa la yastaqdimun ya Allah bayan ka baki Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmi da cikin halika ga halika Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu iyayen iyayenmu duk musulmi da sun karga mu Allah ka sa sun huta mu da mun kai sauro Allah ka kyauta makoman mu ya Allah ka zama da mu lafiya cikin wannan kasar tamu da sauran kasashe na musulmi gaba daya duk masu nufata wannan kasa da sharri da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka haɗa shirin su gare su Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko ina ya Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين